نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ma a wannan yammaci na ladi wanda ya dace da tara ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da takwas ga watan ramadan miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihim assalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na bakin sabuwar kwalta a ningi a kalamar hukumar ningi a jihar Bauchin Najeriya muna cikin suratul mu'minun wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 45 amma akwai tambayi guda uku kafin dora insha Allah. ya karya azumin shi na'am a sosai kuwa na'am ya yi haka shekara bakwai da kunci shekara nawa? bakwai da kunci to me yasa bai rama batun a lokacin to sai ka rama ana bin ka bashi na muje
shi sahabin na abdullahi bin abbas ne dan gidan bakon nan na Allah ne sallallahu alaihi wasallam al-abbas bin abbas na'am shine to muje bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين وملئه كانوا قوما عالين فقالوا أمهما لنا عابدون فكلموهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
na'am Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma arsalna Musa wa akhahu Harun sannan bayan wuce wayancan annabawa da mutanensu Allah ya ce sai muka aiko Musa bi ma'ana annabi Musa da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyinmu bayyanannu wa sultanin mubin da kuma hujja gamsashiya bayyananniya ila fir'auna izuwa fir'auna wa mala'ihi da mutanansa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman alin hakika fir'auna da mutanansa sun kasance mutane ne masu girman kai wa qalu suke cewa anu'minu li basharaini mithlina yanzu ma yi imani kawai da mutane irin mu a matsayin annabawa ne Allah ya aiko su wa kuma suna mana dawainiya wa kadzabuhuma sai suka karyata annabi Musa da Harun fa kanu minal muhlakin suka kasance daga cikin halakaku Allah ce walaqad ataina Musa alkitaba la'allahum yahtadun haqiqa mun ba annabi Musa littafi zuwa banu Isra'ila domin su shiryu da wannan abin da yake cikin littafin nashi kaga in za mu iya dubawa kamar sunnar Allah tana gudana kamar yadda yake faɗa wa makuna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula sunnar Allah haka ta gada babu yadda Allah zai kama ka da laifi bayan baka san laifi bane ba Allah sai ya aiko maka da manzo manzon nan kuma ya bi duk wata hanyoyi wanda zai nuna maka shi dan aiken Allah ne da kuma irin hujja da ayoyi da Allah subhanahu wataala ya bashi in kaga Allah ya halakar da mutane to sai fa idan sun kare ta wannan manzo shi yasa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula babu wata al'umma da za mu kama ta mata azaba haka kawai sai fa idan mun aiko mata da manzo ta karyata wannan manzo to shine za mu gana mata azaba amma sasakai ba ma yi inji Allah ba halinmu ba ne ba har sai an yanke wa ɗan adam hanzari shi yasa kame da ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ko ranar alkiyama idan mala'ikun da suka yi tsare ka suka yi dakon ayyukanka na sharri da na alkhairi sun gabatarwa da ubangiji wannan kundi na ayyukanka Allah zai tambaye ka hal zala maka katibati shin marubuta na sakatorori na da na sanya su a kanka su rubutu su yi dakon duk wani motsi naka akwai abin da kake ganin sun zalunce ka bi ma'ana akwai inda suka ma kwange wannan dan ka tabbatar cewa Allah ba zai zalunce ka ba an gane ko saboda inna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba zalimin bayi bane ba shi yasa a karan kansa yace inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu haka manzo Allah ya faɗa bisa yadda ya rawaito daga ubangijinsa Allah ya ce ni na haramta wa kaina zalunci ni uban kowa ubangijin kowa da komai na haramta wa kaina zalunci kuma bayi na haramta zalunci a karan kanku to shi yasa duk abin da Allah ya daidai ne ba zalunci bane ba to shi yasa Allah ya ce thumma arsalna Musa wa akahu Harun sai muka aiki annabi Musa da dan uwansa Haruna wanda mun san abin da ya faru kame da ayoyi masu tarin yawa suka ba mu labari ba wani annabi da ya sha gwagwarmaya da mutanensa a Qur'ani in ka dauke manzo Allah irin annabi Musa domin shi ne game da matsaltsali iri daban-daban da banu isra'il saboda allah ya haɗa shi da karkatacciyar al'umma allah ya haɗa shi da al'umma mai tsaurin kai mara jin wa'azi mara karɓi shirya a cikin sauri kaga sakamakon fir'auna ya yi mafarki kuma an ce mishi kamar yadda ma'abota fassara mafarki suka fassara masa cewa mulkin shine zai suɓuce amma ta hannun ɗa daga cikin ‘ya'yan banu isra'il mana banu isra'ila wannan ya sa a matsayinsa na sufafawa a misra ya sanya doka daman manya-manyan ƙabilun misra guda biyu ne a lokacin ƙibɗawa ƙabilar fir'auna la'anatullahi alaihi da kuma banu isra'il isra'ilawa ma'ana mutanen annabi musa to sakamakon an fassara mai cewa mulkin shi ne zai subuce a hannun ɗan banu isra'ila wannan ya sanya sanya do ya sa doka cewa duk wanda aka wayi gari matarsa ta haifi ɗa namiji kawai a kashe shi saboda wannan gudun kada wannan mafarki ya tabbata an gane to wannan ya sanya ma fir'auna ya sanya kowane gida na banu isra'ila ya sanya mace mai daku a wannan gida ko da an ce da mai ciki ko ba mai ciki dai in an tura ki a wannan gida ba ki da wani aiki sai murakabar wannan gida musamman aka ce gashi ɗaya daga cikin matan gidan na da ciki to ke ba ke ba motsifa a matsayin ki na jakadiya kawai in an haihu in namiji ne kawai ki murɗe masa wuya ya mutu kama a kawo fir'auna labari in mace ce kuma a batta haka fir'auna ya ta yi yuzabbi'una abna'ahum wa yastahayuna nisa'ahum an gane ko yana ta yanka ma'ana ‘ya'yayensu maza yana barin mata to kaga kullum da yake wayan mai wayo a gaban mai wayan ma aikin banza ne ya za ka iya da wanda yake shine rabbul alamin ya za ka iya wanda yake ya iya kwarkware makircin dare da rana wanda kuma shi ya halitta makirkin ma shi ya halitta iya kulla kullan ma dabara ma da hikiman ma shine ubangijin ta baki daya to kuma shi za ka yi wayo a wani kaulin sai manya-manyan kabilar annabi musa suka je fadar fir'aunin suka yi roƙo cewa idan an ci gaba da kashe wa'annan 'ya'ya maza to za fa a waye gari kabilar za ta rasu baki daya bi ma'ana mazaje za su ƙare idan mazaje sun ƙare kaga kabila ai ta ƙare to shine fir'auna ya ce to shikenan za a ke daga muku kafa idan bana duk wacce ta haihu a bana an kashe mazajen to shekara ɗaya kuma za a yi huta za a ban iska sai shekara kuma waccan ta gaba a wani kaulin a wannan tsakanin aka haifi annabi musa a wani kaulin kuma kamar yadda malamai suke bayani ita wacce aka hada din da mahaifiyar annabi Musa ita ce aka samu fahimtar juna da ita wanda ta mata alkawarin cewa kata ta da hankalinta insha Allahu ba zan fada wa fir'auna cewa kin haihu ba in ma kin haihun zan ce kawai jini kika haifar kuma an je an binne shi ba mutum bane ba wannan kauli na biyu kenan an gane ko ta yadda ya aka yi annan musa ya samu to ana wannan yanayin allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa aya ɗaya ce ta ba da ayawi ne suka ta ba da umarni biyu bishara biyu kuma hane biyu ban sani ba ko za ka riƙe ayar وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
to kun ga umarni biyu hani biyu bishara biyu kaga umarni na farko Allah ya ce idan kin haife shi ko idan bi ma'ana kin shayar da shi bi ma'ana kin haife shi kin shayar da shi kaga na ɗaya kenan mai na biyu kuma
إنا رادوه ka tsallake shi وأوحينا إلى أم أن أرضعيه.
موسى أن أرضعيه to kun ji na ɗaya kenan فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني in kina tsoron kada fir'auna ya kama shi ko ya sa a ci nasara a kan shi to faƙi ki samu akwatu tabut ko Allah dama ya ce wa auhaina ila ummi Musa ko an ardihi cewa ki shayar da shi ki samu tabutu akwati ki sanya shi in kin sanya shi kar ki tsorata fala ta khafi an gane ko wannan shine hani na nawa na biyu wala ta hazani kuma kada ma'ana ki bakin ciki bi mana kar ki damu inna raduhu ilayki bishara ta farko tabbas za mu dawo miki da shi bishara ta biyu waja'iluhu min al-mursalina kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni an gane dama ka'ida duk wanda aka yawaye gari zai bi tsarin da Allah ya tsara masa to ba zai gidadanci ba insha Allah zaka samu tsarin ka zai zarce to wannan shine a wata ayar Allah yake faɗa wa mahaifiyar Musa take mahaifiyar annabi Musa take faɗa wa ma'ana yar uwar qussi bi ma'ana kibishi لأخته قصي.
قصي daman da ta gama sa shi akwatin ta kulle sai ta je bakin teku ta jefar da shi kawai bi ma'ana ta sa shi bakin ruwa damai Allah ce kar ta damu ka dubi dai sa so na uwa da danta amma tunda wahayi take bi Allah ya ce ki je ki sanya shi a cikin wannan ruwa kar ki tsorata kar ki firgita sai take cewa da yan uwarsa qusihi ki bisahu bi ma'ana ki ke tafiya gefen ruwa ki ga ina wannan akwatin zashi an gane ko har ina zai kai saboda dai har yanzu zuciyarta mana tana makale da danta kuma sh- Allah ya so kudura Allah da ya zartar da ita sai ga fir'auna da asiya a bakin kogi suna shakatawa sai kuma ga akwati yana falo-falo a kan ruwa an gane ko take fada wa fir'auna kaga wani akwatu nan take aka sa fadawa suka bunzuma cikin ruwa aka ja aka ɗauko wannan akwatu ana budewa sai aka ga ɗani ya bushra gulam ne haza gulam gulam ne ɗani ana juya ana juya sai fir'aun ya ce a ai kaman ma ɗan ƙabilar banu isra'ila aka ce ya ce ku kashe shi sai ta ce a sa'an yamfa'ana aunar ta kirahu walada ta ce a mu da ba mu da ɗa ka bar mu mu riƙe shi a matsayin ɗa ko mu riƙe shi a matsayin mai mana aikace-aikace ta ci galaba dai akan shi to shikenan an bar shi din shine a can wata ayar take fada take fada wa ma'ana fir'auna an gane ko cewa wata kila zai zama wata kila zai zama ma'ana qurrata ainul li walak an gane ko zai zama sanyin ido na da kai nan gaba sai ya ce a sanyin idon ki da ni banda ni kaga tana nan ya fidda kan shi kaga ita ku ailam sanyin idanta ko ba haka bane to yanzu sai aka zo ana ta dambarwa ya za a ba annabi Musa nono ya karba tunda karami ne dan jariri ta yi ran da aka haife shi ne ma kowa shi gari kaga yana bukatar nono shine duk aka taro ku yangun gida da matan gidan sarauta ko ne aka dandana masa aka bashi nonon ta sai ki karba akwai kanwarsa daman da ta ga akwatin ya shigo gidan fir'auna ita ma ta sulala ta shigo an gane ko da ta ga duk an ba mata nonon shi ya ƙi karɓa sai take ce musu ala adullukum ala man yakfulu bana nuna muku ni a garin nan ko wallahi na san mata da in dai aka ba ta aka ba shi nonon ta zai karɓa fara'an ya shitume da hana a kawo ta mana wannan matar a zo da ita shikenan yayi annan Musa sai ta koma gurin mahaifiyarta ai kin ji kin ji kin ji abin da ya faru ga inda ya je kuma ga abin da yake faruwa saboda haka ki zo tana zuwa kuwa shine Allah ya ce walaula arrabatana ala qalbiha Allah ya ce ba dan mun kulle zuciyarta ba saura ka ta ce ai dana ne kaga shikenan da kantal ya faru ko amma tsarin Allah ai baya karewa yawwa in kaga tsari ya kare sai dai nawa da naka za mu iya lissafi mu iya lissafi kawai sai wani abu ya zo kawai sai ya fasa taro amma tsarin Allah baya gamewa kashin Allah baya gamewa an gane ko Allah ya ce to dama mun riga mun kulle zuciyar ta kasa cewa komai ana ba shi sai ya karɓa taraf ka yi ko da ɗanki ne ta ce ai mu ƙabilar banu isra'ila ‘ya'yanmu ba sa ƙyaman nonuwanmu haka ne to nau za mu biya ki ka duba ka gaga ta fa irin na Allah e to nau za mu biya ki ta sha ta kuɗin take bukata aka ce to ɗauke shi ki sha mana da shi ka gani alƙawarin ta ya cika alƙawarin Allah ya cika inna radduhu ilayki gashi kuma din ya dawo din ina fata an gane kun ga duwancan abin guda guda uku uku guda hudu yanzu biyar ya cika eh ta ji hani biyu ta ji umarni biyu bushara farko ma ta tabbata yanzu abu ɗaya ya rage kawai a cikin bushara gashi annabi Musa yanzu ya dawo gidanta haka tai ta shayar da shi ana biyan ta tai ta shayar da shi ana biyan danta ne kuma ana bin shi ana biyan ta kuɗi da ta gama ya girma kuma sai aka dawo da shi gidan sarauta to wannan zai ba ku misali yan uwa da mu ji tsoron Allah wallahi duk wani abin da Allah ya hana idan muka ce ba za mu hana ba za mu yi su dabaru wallahi muna wahala kawunan mu ne wallahi shi yasa kawai ka bi dokar Allah ka huta amma in ka tsaya wani gyare gyare wani kuskure ma wani kudin haram ne zai sata wai sai a ce masa ya je umara ko ya biya kujerar aikin hajji wallahi ganganci ne wannan fada da Allah ne inna Allah ta'ala tayyibun la ya ƙabalu illa tsayiban Allah mai tsarki ne baya karɓi wani abu sai mai tsarki duk abin da ka ci na haram manzo Allah ce kullu jusmin nabata bil haram fannar aula bihi saboda ka ba wata haram da zaka mata kwaskwari mata zama halal wallahi ko da wani ya baka fatawa ai ba shi bane manzon Allah manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya nuna wa mutane cewa shi bai san gaibu ba bayan tarin ayoyi da suka nuna manzan Allah bai san gaibu ba sai yake ce da su za ku iya rigima a junanku ku kawo mini ƙara idan kun yi rigimar wala Allah ahadukum alhanu bi hujjatihi min akar zai yi dan uwanku mara gaskiyar ya fi iya magana da tsara zance da azanci sai ya tsara in ji kamar shine mai gaskiya kuma sai in hukunci in bashi gaskiya ya ce to wallahi duk wanda na yi hukunci a rashin sani na ba shi wani abu na halatta masa to wallahi ran alkiyama sai ya biya to idan manzan Allah zai maka hukunci bisa rashin sanin gaibu kuma ran alkiyama Allah zai warware wannan hukunci to ina kuma wani malami baka fatawa ta banza ta wofi ta san zuciya ya ce ka saci kuɗi ka je ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka ɗauki nauyin marayu wannan daban ci yadda marayun da kake dukiya wasu ce ba taka ba wadda ka ba wani kwalo-kwalo kuma ku lura da abuwa masu kyau masu tashin hankali na karanta mana jiya e kuna gani yadda sahabin manzan Allah Sa'ad bin Mu'az kun ga da irin darajar wannan sahabi shekara shida kadai addinin musulunci baki daya amma sai da al'arshin Allah ta yi rawa da mutuwar shi an gani ko ihtarratul arsh li mawt sa'ad wannan sahabi ne manzan Allah aka ga yana yana baya da baya a cikin jinazarsa ya ce Allah ne ya aiko mala'iku dubu saba'in don alaka sa'adu da shi makabarta eh shi ne fa wanda yana kwancen nan fa saboda an ji mai ciwo an yanke mai agara jini na ta zuba yana kwance a masallaci lokacin da aka je aka kewa waccan unguwa ta bani ƙurai da yahudawa bayan sun warware alkawari lokacin da ana yi manzo Allah yana kwafsawa da azab an gama kenan manzon Allah ya ja shirge shiga wanka jibril ya ce ina maganar wanka sake sa mai da silken ka wanka bai tashi ba an gane ku aka je aka kewaye can kabila tsawon sati uku bayan manzon Allah kwanakin sun cika an zo an tare a kofar gari a kofar mashigar gurin manzon Allah ya waiga ce ina sa'adu aka ce ai yana kwanciya annabin Allah ka san tunda ya ga aka ji yakin Uhud an ji masa rauni manzon Allah ya ce aje da abin hawa a dauko shi dan kabilar su ne bai Yahude ne dan kabilar su an gani saboda haka lokacin da aka zo da shi manzo Allah ce kaji kaji abin da muke so da kai ka shiga cikin ƴan wannan naka mutanen nan na ungoyin nan da suka haƙirce musu ka warware alƙawari ka shiga ka duba ka kewaya sai ka zo ka ga hukuncin da ya kamata musu sai ya ce ya rasulullah yanzu abin da na yanke hukuncin shi za a zartar yace haka za a zartar yace to shikenan haka aka dora shi aka ci ba shi kan abin hawa yana zuwa yayin madalla da sa dan uwanmu da Allah ayi hakuri ka faɗa annabin Allah ya yafe mu kuskure ne ba za mu sake ba dai ya gama rangade baki da ya fito manzo Allah ya ce yaya Sa'adu sai man sai Sa'adu ya haka yace duk wani namiji baligi makafa mayanka mu yanka shi ƴaƴansu da matansu da dukiyar mu ganima ce manzo Allah ya ce wallahi Sa'adu laqad hakama Sa'adu bima hakamallahu bihi fauka saba a samawat ya ce wallahi sa'adu ya yi hukunci da ubangijin da yake saman bakwai ya hukunci da irin hukunci shi kuma haka aka yi ba wanda ya sai da aka yanke su wannan shine izza ta musulunci kawai kimar ka da daraja ka musulunci amma in ba za ka musulunci ba da kai da gwazalma tafiya ku daya wallahi alazim baka da daraja ai wulakantacce ne kai musulunci ne ya daga ka ka kalli fa musulunci ya ce in an kashe ka ko jariri ne fa a bana fa wajen miliyan ɗari nawa za a bada wannan shine ka'ida fa in an kashe ko karamin yaron nan ne a musulunci wajen dilin miliyan ɗari biyar ce ɗari shida ko to ka kalli yanzu kai wulakantacce ne miliyan ɗari shida fa ko jariri miliyan ɗari shida amma 'yan siyasan marasa tsoron Allah ba ruwan su ɗaukar rai mutum da mabukatanmu kawai kuma ka'idar shari'a musulunci wanda ya taimaka a kisa mutum ko da rabin kalma ne shi ma hukuncin kisa in mutanen ningi za su ittifaki akan kashe musulmi daya wallahi dai sai an karku baki ɗayan ku dan jinin musulunci ba ya zaba kasa banza kuma jini bai fi jini ba shi yasa ko tsare ka aka aka ce sai ka kashe wani to kar ka yadda ka kashe shi in ka kashe shi to wallahi baka da hujja a kashe kai dan baki da ka mutu mutuwar shahada to ku kalli fa amma a wannan fasaha daga cikin kabari ya matse shi to idan eh muna fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa waye zai wa Allah wayo wa zai wa Allah dabara ka kalli duk irin kai ka wanda fir'auna yayi sai gashi Musa sai ya fito annabin Allah ya fito da fadawa ana takawa ka lafiya haka zai je ya shakata ya dawo cikin kilifa ya shigo fada haka ya tabulin kasa kaga duk ya gama yankekken banzar duk ya gama wannan dakun to haka fa Allah yake kallon mu ka kalli yadda Allah ya tsara fulan sannan ka kalli yadda kuma fulan din ya tafi to duk kamar da kake fulan kai ma a neman mukami ko neman aure ko kasuwa to na kama ma wanda yake bai ta karya karya ba to karshe dai haka annan Musa ya rayu cikin sarauta haka ya taso cikin jin daɗi har sai da aka zo aka wayi gari kamar da Qur'ani yake nuna mana wannan ɗaya daga cikin makabilarsa suka yi sai ga suna fada ya nemi cetonsa abin da ya faru ya faru karo na gaba ya sake neman fada an gane ko ya sake shela ga annabi Musa ya taimaka mishi shi ya je zai taimaka masa annabin Allah yana masa fada shi kuma sai ya firgita saboda ya ga abokin faɗansa wancan daga janye shi annan musa ya faɗi kawai ya mutu to sai ya tsoro ya ce a kai dai wallahi kai dai kana neman ka zan fitinan ne an gane ku a turidu shi ne sai ce a turidu an takatula ne kama katalta nafsan bil'ams kana son ka kashe ni ne kame da kashe rai na kwanakin baya shi kuma so yake taimaka mishi duk da haka shi kuma wannan ɗan ƙabilar fir'aunan sai ya samu labari ashe daman gawa kwanakin baya da aka yi ta neman makacinta aka rasa ashe musa ne da kun ji inda inda balle ya tashi an gani ko sai ya je faɗa fir'auna cewa ashe musa ne ya kashe wannan mutum ya aka ka sani ya ce kunji kunji kunji kunji kunji shi ne fa aka shiga mitin cabinet ya za a yi da musa a kashe shi ko a kore shi to ka san in ka zama bawan allah sai allah ya je maka abin da ba za ka ji ba sai ya gane maka abin da baka iya gani ba fa akunu samuhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi yabdushu biha to in ka zama na Allah Allah zai maka yakin komai zai hutashe ka sai ce innal mala'a ya'tamiruna bika ya Musa wallahi to cabinet suna nan suna mitin mala'u suna mitin ko dai su kore ka ko kuma su kace ka fakhruj inni laka minan nasihin ka fice ina maka nasiha ka bar garin nan fakhraja minha khaifan yatarqab mahaifarsa da iyayensa da komai aka yi fita babu yadda ya iya wannan ana nuna maka kuma cewa ba ka taɓa samun ɗaukaka sai ka wahala ba a taɓa samun ɗaukaka a banza sai an wahala shi yasa duk wanda zai zama kasalalle lalatacce haka zai bar duniyar wallahi ba za ka yi komai ba saboda ka sai ka wahala sai ka shiga kunci sannan Allah yake daga ka wannan shine sunnar Allah ba wani annabi da ya ci bilis kowa sai da ya wahala haka ya zo ya tafi ba ya rasa bai ma san ina za shi ba bai ma san ina zai dosa ba in samu wata bishiya can a can akan hanya ya zauna ko ta rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ka gani dai na zama matalauci abin aka bisa abin da ka soka na alkhairi abubuwa da suka ci gaba suka ci gaba suka ci gaba har aka waye gari ya taimaka wa'annan yan mata guda biyu ko suka sha ruwa suka sha dabbobin su bayan sun koma abin ya ba mahaifinsu mamaki sha'awa suka ce ai wani mutum ne mutumin kwarai mutumin arziki ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce ya abatista a jirhu ina khaira manista a jartar kawiyul amin ta ce ya babanmu wallahi ka ɗauki wannan mutumin abokin kiwo abokin ma'ana mai maka hidimar kiwo mafi alkhairin wanda ya kamata a basu amana ta kula da dukiyar mutane masu ƙarfi kuma amintattu shi yasa dole shugaba sai ya zama ma'ana amintacce ba haƙa'ini ba kuma sai ya zama jarumi ƙuru ba matsoraci ba an gani shi ne ta je babanta ya ce ki je ki kira shi ta ce ina abi ko ya da uka liya zai ka adara masu kai talana ka je babam ya ce ka zo don ya saka maka abin da ka mana dan ya zo yake tambaye sa me yake faruwa bawan Allah daga ina ya ce ai ka je ka je ce na jauta min alqawmi zalika ku buta daga barin su to ina so in za ka yi hidima da ni ka zauna kamin kiwo na shekara tara ko ko ka na shekara goma in kana bukata in ka cika zan aura maka ɗaya daga cikin ayana guda biyun nan haka annabin Allah ya karba ya kiwo shekara goma cif aka ba shi auren mace to yanzu shi ne yake son zai koma kuma garinsu ka san in kai dan katobara ai gari zai ɗau zafi da surutu ko balle lokacin midiya yanzu a ta ce ku ce to sai ka dan buɗa ina ardallahi wasi'a to sai annabin Allah ya dan buɗa to yanzu kuma alamaninsa komai ya lafa zai dawo gida ko to sai gashi nan da matarsa da aka bashi to shine ya fita dare ya musu sai ya ga kyallon haske da zumma zai je la'alli attali'u ko zai je je ma'ana aktabisu zai je ya samo ma'ana wuta ya zo a dan hura abinci ko kuma ya tambayi wa'annan karauka ina hanyar gari take yana zuwa wannan gurin sai ya ji an kira shi ya musa inni ana allah فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اكفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تكب سنعيدها سيرتها الاولى haka dai wadda mai daka ila jana'ika takarju bai da'a min ghairi su'in ayatan ukhra lidaka min ayatin al-kubra kum idhab ila fir'auna innahu daga fa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqtam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ka gani to kaga haka dai ma- mana magana ta tafi ta tafi ta tafi kai da kake so ka je ka koma a bayan gare kai shiru ka zauna ba wanda ya san ka dawo to yanzu aka ce ka je gurin wancan gagara ba daudin ka shiga fadarsa ka ce ƙarya kake kai ba Allah bane kaga aiki ya juku aiki ya juku an gani ko aiki ya juku kai da kake so ka je ka labe a gabayan gari shiru kai dan gidanka ma'ana shege da gata ka zauna amma yanzu an ce ka je ka tsokano ka je gurin wanda yake kururuwa da cewa shi Allah ne ka ce kai ba Allah bane ba kaga aiki ya juku ko to haka dai annabin Allah ya ta fama to shine ya roƙon wa ma'ana dan uwansa Harun yace huwa afqahu minni lisanan ya fi ni ma'ana zalaka saboda akwai abin da ya faru lokacin yana yaro an gane ko lokacin yana yaro ya kama geman ya fir'auna ya ja har fir'auna ya ji zafi shine yace yace kai mu wani da gangan fa ya mini Asiya ta ce haba da Allah bai sani ba sai ya ji to mu gwada shi magani sai aka ba shi garwashin wuta to shi ne sai saboda bai sani ba ya da- ya sa a bakin shi wannan shi ne ban masa yana ɗan sarƙaƙe harshe wajen magana to shi ne ya roƙi ubangiji ma'ana ya ce ya allah ka gani shi ya sa yake cewa wahadul uqdatan min lisani Allah ka warware kullin da yake kan harshe na dan jama'a ta suke gane magana ta kuma ina roƙonka ka taimake ni ka haɗa ni da Musa dan uwana ne ya fi ni fasahar magana shi ne aka ce ba wanda aka taɓa roƙon masa annabta aka bashi sai annabi harun wannan dai shi ne to shi ne allah ya ce ma'ana arsalna musa wa akahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin allah dama ya faɗa wa musa cewa a lokacin ma'ana sa hannunka aljihu ko ko ka hamatarka yana sawa sai ya fitar da hannun allah ya ce fitar kamar rana ya ce jefar da sandaka ko yana jefa wa faiza hiya hayyatun ta dama Allah ta tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka qala hiya asaya sanda ta ce amsa ai ta ba da ko to amma saboda dadin magana ka san in ka jefa da gurin babba ko ya nemi magana da kai sai ka kama zuba kamar ayan kadanya eh kai ga gwani yau ka ci nasara ka jefa da ko kuma ka je gurin gaban gwamna ko shugaban kasa kawai an tambaye annabi Musa me a hannunka sanda ba ta- ba ya gama ba sai ya kara iya asaya atawakkau alaiha wa hushu biya ala ganami wala fiha ma aribu kana duwa tambayar nan Musa sanda ta ce ina dogara a gare ta ina gaji kuma ina kado wa dabbobi na abinci duk kaga ba tambaye shi me kai me amfanin ta agunka ba an gane sai aka ce to tabi zuwa fir'auna faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya ta zakar au ya kasha amma idan kun je ku faɗa masa magana mai laushi wanda yake nuna dole ne dai da mutum yake sabo ana tausa masa harshe in kana mai zafi da jafa'i ba zai fahimce ka ba in har Allah zai ce a je gurin fir'auna a ce faƙula lahu ƙaunar layyinan ku faɗa masa magana lallausa to ina kuma wani dole sai an sa masa hikima da dabaru an gane to shine Allah ya aiki annabi Musa da annabi Harun kuma sai ga su tsudum sun shigo fadar Fir'auna fama rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balu alqurun alula qala ilmuha inda rabbi la yadullu rabbi wala yansa يتلسفوا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأذ كذا كذا كذا دي يتلسفوا me aya me ya hujja kai annabin Allah ne sai yake sai ya saki sanda sai ta zama cijiya aka gama gani ya kama kayansa ta koma sanda ya dogara ya sa hannunsa a aljihu Ahmad ya fito kamar rana sai ya ce sihiri ne ba gaskiya bane falana'tiyannaka bi sihirin mithli mu ma za mu zo maka da sihirin da ya fi irin naka ko kuma irin naka mu za ka yi dodorudo ƙarya kake ba Allah ne ya koka ya hama na bule sara la'alli aqalu ila ilahi musa wa inni la azunnu kadhiba ya kai hamana samun tsani ima matattakala in hau sama in yi rigima da ubangijin musa a shekara ko fir'auna ya san Allah na sama to in kace Allah na ko ina baka da aqida ko fir'auna ya san Allah na sama amma kai kace Allah yana ko ina ka bata Allah baya ko ina an gane ko tunda shine yake cewa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh an gane ko a amintum man fi sama a amintum man fi sama ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih qul huwa allahu ahad allahu samad an gane ko kuma in kana addu'a ya kake daga hannu kake mawo ya kawo baiwarsa manzo Allah ce gabewa ta zan yanta ta yace ki aina Allah tace fi sama man ana anta rasulullah yace eh tika hafa innaha mu'mina yace yanta ta mu'mina ce ba kai kuma kace Allah yana ko ina baka da aqida ba kai ba gaskiya bane ƙarya kake zai ce ai Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa ai Allah ya ce duk kaza kaza mutum biyu za su gane na ukun su hudu za su gane na biyar din su to divide by nawa zamu yi Allah kenan dan yanzu ga muna tafsira nan wasu ma suna yacin wasu ma suna yacin gurin in ka ce wannan mai iya ce zatiyya a'a mai iya ce ilmiya mai iya ce ta ilimi kuma safa da marwan da manzon Allah ya tashin farko lokacin da Allah ya aiko da jibril gurin manzan Allah ya ɗauko manzan Allah daga garinsu ya zo betul muqaddis ya ɗauke shi daga nan ya san annaba za su sauko ya musulmanci shi yasa ake cewa imamul anbiya'i bayan ya ɗauko shi daga garin madina ko garin maka ko ya kawo shi baitul muqaddis manzan Allah ya ɗaure buraƙarsa taguwarsa a gindin masallaci annabawa suka sako baki ɗaya manzan Allah ya musulmanci ya ce to muhammadu shirya za mu tafi jibril ya ɗauki manzan Allah suka je sama ta ɗaya suka kwankwasa waye ya ce jibrili ne kai da waye muhammadu allah ne ya ce ka zo da shi ya ce eh sannan aka buɗe wa jibrilu sun san fa ya sako kuma sun san bai sai ya sako sai da izinin sa sai da izinin allah amma aiki mai gadi yake cika aikin shi gayin an tambaye ka waye kai kai baka san ni waye ba dala ka buɗe dan kauye dan kauye ne kai baka san tsarin rayuwa ba kowa zaka ci wane ne wannan shine kaida shi ma office ɗinsa ne aikin shi yake yi in za a bar kowa ya wuce me amfanin sa mai gadi a gate ai ba shi da amfani a ni kai baka san waye ni ba kai sakare ne baka iya kaida ba kawai magana kenan waye a ni ne wane in ma kana da lakabi ni ne wane gurgu ni ne mati gurgu ko mati kafinta ka faɗa abin da aka san ka da shi ina fata an gane to sai ya ce jibrili ne haka jibril ya wuce da manzan Allah ya je sama ta biyu ya kwankwasa waye ya ce jibril ne mamma aka waye tare da kai muhammadu Allah ne ya ce ka zo da shi ce eh haka sama ta biyu haka ta uku haka ta hudu haka ta har ta bakwai sai da aka je fada sidratul muntaha jibril ya ce to ni ma kaga iyakaci na nan gurin ban isa ba je gaba kai da kanka kaga gaba da gabanta ko shi yasa ake cewa manzo Allah dan gatan Allah ba wani dan gatan Allah irin manzon Allah shi yasa ce to je da kanka karasa ni ma nan ban yi san matsa ba ni ni din da na kawo kai ni ma iya nan gurin al muhimmu Allah ya ba shi sallah guda 50 da yazo inda annabi Musa yake yace ina ka je Muhammad ya akai ne yace ai kaji kaji yace kai koma wallahi koma gurin Allah al'ummaka ba za su iya ba ni ma haka ne fa ma da banu Isra'ila ya koma ya roki Allah ya rage ta komo arba'in ya sake da wajen Musa nawa aka rage kuma ce ba za su iya ba koma ka nemi dan goma har sai da aka yi har sau biyu nawa sau biyar karshe ya ce ka ina jin kunya sai Allah ya ce to ku je hamsin bi hamsin eh ku je ku biyar din amma a cikin hamsin to dai ina aka yi wannan safa da marwa to kuma saka zo ka ce Allah yana ko ina dankin Allah Allah ya sauke to shine Allah ya ce summa arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa'annan ayoyin a wani gun kuma kaga Allah ya ce an bai menene tusu ayatin aya tara ga hannu ga sanda ga kwadi ga jini ga kwarkwata ga fari in ka lissafa guda tara zaka gani in in Allah ya kawo musu wannan in sun garzo gurin Annabi Musa ka roki Allah ya muntuba ya yaye sai ya yaye sai su koma ka roki Allah haka yi ta mama da su ba abu tara Allah ya ce ila fir'auna wa mala'ihi izuwa fir'auna da mutanansa fastakbaru sai suka girman kai wa kanu qauman alin sun kasance mutane masu dagawa masu girman kai ba a san girman kai shi yasa manzo Allah ce man tawaba arfa'ahu Allah a hadisul qudsi manzo Allah ya ce inna la awha ilayya an tawadu wa la yafkhar ahadun ala ahadin manzo Allah ya ce Allah ya mun wahayi ku kaskantar da kanku kada yanku yi alfari akan dan uwan shi shi yasa manzo Allah ce man tawadha rafa'ahu Allah wa man takabara wada'ahu Allah duk wanda ya girman kai sai Allah ya kaskantar da shi wanda kuma ya kaskantar da kansa sai Allah ya daga shi ina ba ta fahimci abin da kyawu shi yasa ba a san girman kai ko ka kai kakka nuna ka kai kai ba kowa bane amma kana hula hanci kana dagawa innaka lan takhriqal arda ko walan tablagal jibala tula an gane ko wala tamshi fil ardi marha haka ake bukatar dan kwarai faqalu suka ce anu'minu li basharaini mithlina kun ga irin hujja annaba mutanen banzan baya ko ai da abin da suke faɗa kenan anu'minu li basharaini mithlina yanzu ma yi imani da mutane irin mu to wa kuke so a turo muku wa qaumuhuma lana abidin bayan mutanen su suna mana hidima ka'ida harshen larabci duk mai maka hidima bawanka ne amma ba an nufin irin waccan bautar ba shi yasa ce wa qawmu huma lana abidin bayan mutanen su ma'ana mutanen musu hidima suna mana hidima a lokacin a masar me suke bani isra'ila ai su ne ɗiban ruwa su ne gini fir'auna yana ta sa su mata yamma aka aka ake ba su wahala to yanzu abin zai bashi mamaki ya kai reshe da juyi da mujiya to wannan yin Allah ne ba ga wani mawaki ba ya bai faɗi magana ya faɗi magana amma daga baya kuma ya shiri haka Allah yake shi yasa baka baka baka cewa dan mewa ne ya zama kaza bata ba shi da wahala shirya ce take da wahala fala ta'jaban kaifa halikun gawa fa ajaban kaifa halikun rashada imana hada kar kai makin ya akai wane ya lalace kai makin dai akai wane ya bata wai akai wane kar kai makin ya akai wane ya bata a kai mamaki akai wane ya shirya shirya ma'ana tana zuwa a hankali amma bata nan take ne saboda haka komai na Allah ne kai da ka shiru ba yinka bane ba dabara ka bace ba yin Allah ne ka gode wa Allah shi kuma wancan sai ka masa addu'a kaka in gida cuta an gane fa kadzabuhuma sai suka kareta su bi mana fir'auna da mutanen shi suka kareta Musa da Annabi Harun fa kanu min almuhlakina sai suka kasance daga cikin menene halakakku kaga musiba tai musiba wahala tai wahala Allah ya ce da annabi Musa ya ja barin Isra'ila su fice duka su fice suka yi dabara domin kada a gane sun tafi kenan suka ɗauki suka shiga makota suka yi alkayan kibdawa ɗan aurensu da 'yan kunnayensu alamun cewa za mu je biki ne na mu yami mu amma za mu dawo haka annan musa ya sanya bani isra'ila aka fice dukkansu can labari ya riski fir'auna musa fa ya fice kuma ba a jin dawowa za su shi ma sai ya haɗa mahaya da mayaka da makamai ga annabi Musa can da mutanensa suna sun fara hango kurar sojojin Fir'auna suka ce ya Musa inna la mudrakun wai za fa su cin mana yace kalla inna ma iya rabbi amma wane kai in dai mutuna tare da Allah ya fi karfinka yace inna ma iya rabbi ina tare da ubangiji na karku tsorata to karshe dai Allah ya ce in kun tunkari wannan teku fadrib bi asakal menene bahar ka bugi ma'ana gefen tekun da sandaka Allah ce fakana ko fanfalaka fakana fil firqin ko kaddaud al azim kawai ruwa ya kutula kutula tudu tsiri tsiri tsiri saboda Allah ya tare shi guri guda Allah ce la taqabu darakan wala taksha kar kai tsoron wani laka ko yin uku shiga kawai muka busar da gurin to dama aikin mu ne in ji Allah ko annan Musa ya wuce da mutanansa sai fir'auna shi ma ya sako kai Allah ya bar gun haka kaga yanzu in ka kalli daga farkon kissa zuwa yanzu kaga yadda aka aka ta film film ne ko film ne aka aka hada Allah ne ya hada film muna gani an hada film ne muka gani duk ya gama kewaye kewayen kuma shi batsal din sai ma fir'auna sai dan yadda suka shiga cikin tsindin sai Allah ya ce ruwa kuma yadda kake ada shi ne ce al'ana amantu billazi amanat bihi banu isra'il Allah ce al'ana ni ma nayi imani da abin da banu isra'il suka faɗa nayi imani da ubangijin Musa Allah ce al'ana yanzu kuma hayya ai jaffal qalam bakin alkalami ya bushe ka kaga shikenan yanzu duniya ta kare kurin kus an halaka da fir'auna yanzu duniya kuma ta zama salin alim daga Musa sai mutanansa to inda za a gane baro Isra'ila matsala ne to daga nan danja kuma ta fara shi da su yanzu abokin gaba ya tafi kuma ko yanzu kuma rigima ta komo da shi da mutanen shi haka aka ta kafsawa annan Musa ya sha wahala Allah ka sa mu dace na'am mu je ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
Na'am kaga an dan gutsuro mana labarin annan Musa yanzu kuma za a gutsuro mana wani labarin kuma har ya kare an gane to Allah ya ce waje annabin maryama sai muka sanya annabi isa dan maryamu wa ummuhu da mahaifiyarsa maryamu aya bi mana darasi abin la'akari abin lura kun ga shi ma abin da ya faru ai kun ga mahaifiyar maryam ta ce inni rabbi inni wada'atuha unsa wa laysa zaka rabbi inni wada'atuha unsa anta a'lam a'lam bima wada'tu قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى an gani ta ce ya uban ita ta so Allah ya bata menene ɗa namiji ta yi alkawarin za ta ba Allah shi sun kutukun kawai zai rayu a hidiman masallaci kawai ta ba Allah shi kuma sai aka wayi gari maimakon na ta haifi mace ta ce rabi ini wa za'atu unsa Allah ka ga na haife ta mace Allah ka fi ni sanin mai na haifa amma mace ba kamar namiji ba ba haka bane mace kamar namiji ce amma sun ce what man can do woman can do ai suka ce beta wata ce ai da kenan da can din makariya kuke wata a gurin wata wata wata wata ana- na na ba na na- ina HOD na ba ta invigilation na ba ta na ba ta kai malam mu fa mata ne na ce a nan kuma yanzu na ce yanzu kuma na ce abinda ma kowa ya dauka ke ma sai kin dauka ba wani ke mace an gani waya fito da ke sai dan na ga miki aiki ki abu ga ita yi kawai an gani to saboda haka ta ce ka gani abin da na haifa to da Allah ya yi hukuncin su dama in za ku tuna sai da aka yi ƙuri'a akan waye zai rini Maryam ko har Allah ya sa ƙuri'an nan ta faɗa akan waye Imran ko da tunda ma'ana almajiran mahaifinta ne eh Zakariya almajiran mahaifinta ne an gane ko saboda kowa yana kwaɗayin wa zai ɗauke ta wa zai karɓi renanta ta faɗa a hannun wannan to kullun shi yake kai mata abinci abin sha a cikin masallaci to kamar yadda ake suke yana in yaje da rani sai ya tada abincin damuna in yaje da damuna sai ya tada abincin rani to da Allah ya nufin wata kudurarsa kuma dan ya nuna mana aya kawai shikenan Allah ya aiko Jibrilu yayi busa a cikin ma'ana hannun rigan Maryam alaiha salatu wasallam kawai ta dauki ciki to tashin hankali kuma ya samu ita da ba ta komai ba ruwanta da kowa ta zama ta Allah ce kullum a masallaci ta ina kuma ciki ya same ta to shi ne dai za ka ga cewa Allah bai taɓa jarraba ka da shiga kunci ba kuma sai ya warware maka rigima lafa aka ko fa aka da hal maqadu fa ja hal maqadu bi jid'in nakla وجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا kaga lokacin da ta ji naƙuda ta zo ta fita dole ta tafi can nesa ta ce Allah kaga halin da na shiga ciki ina ma ni ban samu kaina ba ina ma na mutu kafin wannan lokacin in zama mantacciya a bar mantawa yanzu ya zan da kaina shikenan daidai ku tutaran da benin naƙudar ta zo Allah ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutban janiyya Allah ce karki damu karki ta da hankalinki girgiza wannan ku tattalan dabinan ƴaƴan dabinan za su zubo kuma za ki samu ruwa ki wanka ki wanke jikinki ki goye danki kuma ki ci dabino ki samu kwalin jiki ki goye danki shiga cikin gari kuma duk wanda ya tinkare ki ki ce inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya don ma kada a ba ta damar ta amsa a samu kuskure ko balle ko da za ta amsa da bakin nata Allah ba zai bari ta kuskure ba Allah ya ce to duk wanda ya tunkare ki a gare ina kika samu anna laki haza ki ce ke kinki ishara cewa kin yi alkawarin azumi na rashin magana ba za ki yi kowa magana ba kawai fa asharat ilai da an tambaye ta kawai ki nuna bayanki kawai sai inni abdullahi atani alkitaba wa ja'ala ni nabiyyan baraka aina ma kuntu wa awsani bis salati wa dai ta bayani ni bawan Allah ne Allah ya aiko ni ya mun wasiya da kaza da kaza da kaza kaga ai magana ta kare ko ba haka bane ba Allah ya kare mata ya karbe mata to wannan shine ayar da Allah ya nuna wa al'ummar duniya baki daya ya samar da ma'ana menene hai- da babu menene ba uba amma da uwa ko kame da ya samar da annabi adam ba uwa ba uba duk Allah wa ma zalika alallahi bi aziz abin da mai sauki a gurin ubangiji to shine Allah yake cewa waje annabin maryama mun sanya annabi mun sa iya annabi Musa dan maryamu wa Isa kai dan maryamu wa ummuhu da mahaifiyarsa wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan su zama aya a gare mu kuma aya ce an gane ko Allah ya ce wa awainahuma ila rabuwatin zata qararin ko zata qararin wa ma'in sai muka kai su can wani guri in an ce rabuwa an ce gurin da ya kasa mai tudu wani gun kuma sun ce ma'ana ai wani guri ne da ya fi ko'ina sama da duniya nan Allah ya kai su ya aje su an ce a falastin an ce a sham an ce a ina an gane ko za ta ƙararin wa ma'in guri ne tabbatacce mai daɗi kuma ga ruwa a wannan guri Allah kama da gam da katar na'am يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم
duk wa'annan labarai fa da ake bamu dan izina ake bamu kar ka dauka kawai shafa labari shuni ne a'a akwai hikima da darasin da ya kamata mu dauka a ciki mu kalle da irin buwayar Allah ta ga dama ta yi komai kamar yadda kisa ranar Musa ta fara mana dazu yadda mun ga yadda Fir'auna yayi ta wayo da dabara da hikima har na kawo muku to ba wa Allah wayo ba wa Allah dabara duk abin da kake ganin zaka yi wayo ni ne yanzu a matsayina na uba ko a matsayina na da zan yi dabara in ce zan yi ma'ana fulan amma ba a wa Allah wannan sai ga yaro karami yana babansa hikima kuma sai hikimar ta ce masa wayo saboda shi dan zamani ne shi kuma dan da ne ba haka bane ba to tsakanin Allah da bawa baka saka yi wannan ba shi fa abin da baka yi ba ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma sai yakunu ba ya san abin da ya faru da me yake faruwa da me zai faru nan gaba kuma ya san me kake tattaunawa a zuciyarka so da aka ce yasa na ce mana mu ji tsoron Allah duk abin da aka ce dokar Allah ce kar ka mata kwaskwari ma an ci afi da zaka sai je sai shinkafa ya raba mutane in juwaye kudin ka ne kankan ba ce wannan haka za ga masu kudi suna yi kudin da Allah ya ce ya fitar ba zai fitar ba wani sai je sai shinkafa ya talaba mutane wace ka zai musu shinkafa ka ba kowa kudin sa ya rage nashi dukiyarsa ce ba taka ba kaga wannan wa in kai ba ta ba a gane ko kuma ya kai shi ya kai shi hajji ko ya kai shi umara amma inda za ka ci ala taimaka min da kudin sai ci a'a da yawa za ka ga masu ba da kujerar hajji ko umara in ka ce a baka ba zai baka ba kuma wani ba hajjin mace a gaban shi talauci ya ce kai na magana hajji a gaban ka a baka wannan miliyoyin ka je ka so abinci ka aje ka samu motar shiga ka gyara gidanka ka matanka su zama yan birni ka kai ma ka baso to an baka kujera aikin haji kai ka je ka dawo kuma ka dawo gidan jiya kam kam darira amma a baka wannan miliyoyin algabar ta malam ka buge gida a yi fenti mata a canza musu saddin kayan daki a ba su lexlex masu kyawu yara ka sai musu babura masu kyawu na hawa a gari a sai kayan abinci a aje a ƙara a jari to yanzu kai maza alisa ka faka da manyan gari to amma wadan shekantaka ba za a baka wai makan dai kawai ake so gaji to maka ba abinci na zu maka mutum maka da an ce jirgin ku zai dawo gobe ka fara tunanin kuma to in na dawo kuma ya za a yi wajen abinci to kaga ai ba ta yi ba ko ba ka bane ba amma in dai dan Allah ne a baka shi yasa mu gane cewa taimakawa mu'minai a kore musu yunwa da fatara da talauci da kakanikayi wallahi ya fi aikin hajjinka da umarka albarka ai manzo Allah ce khairun nas man yanfa'un nasa mafi alkhairin mutane wanda yake amfana da mutane yan uwan shi ku je ku ta zuwa umara ku cika makka da madina amma kun baro yan uwa cikin talauci kun yi aikin banza wallahi ka yi kokari ka taimaka wa yan uwanka bi ma'ana arzikin ka yana so a gane kai wannan dangin wane ne aga suna hawa motoci da babura da rayuwa mai kyau amma kai kana sama ana cewa kai ne wani ana nuna ka da dan yatsa amma familin ku ga suna a talauce Allah wadaran wannan arzikin ai arziki shine yayin naso kowa ya kowa ya yada kowa ya kamfata wannan dan yarsa ne wannan dan kanwarsa ne wannan sirkin sa ne kowa a ganshi wala wala ba shine arziki ba amma ka je ka tare Abuja guri guda kamar maciji an gane ko ba za ka shigo a matsa ba yanzu inda za a zo da da a zo nan gurin wannan ba shi miliyan goma wannan miliyan biyar wannan kaza a sama akalla mutum ashirin sai garin nan ya canza ba haka bane ba amma ya koma ce je sai kango ya je sai gona je sai gida ya sai hotel a abuja to me amfani wannan kudin kudi ba sa ciwuwa ba a jin daɗin sai suna naso yanzu da an zo an raba wannan na bin bashi an biya shi wancan na bin bashi an biya ta wancan yayi kaza zai dama yana bukatar ya sai da gona zai auren yarsa yanzu an sai gonar shi ga kudin ka yana bukatar zai kaza sai ga menene jama'a suna motsi kudi suna circulating cikin mutane kada ga an samu saukin menene talauci amma an an, an makale kudi a account an aje an kai su kasa waje an boye a banza a wofi saboda ba tunani mai kyau inda za ka zo ka katon kamfani na wuta katon kamfani na shinkafa katon kamfani na takalma katon kamfani na jakunkuna katon kamfani na kaza da wanda ya boko da bai boko ba za su ci abinci a ciki ba haka bane ba wane graduate ne amma ba aiki ya makale a kamfani asiri ya rufu wane ko abai iya rubuta ba an dauke shi ma'ana dai ke gyara kaza a kamfani ba an samu zaune gari an rage zaune gari banza an rage ba to ba za a yi haka ba sai a ji a ɓoye kuɗi a ma'ajiya kai ma in ka mutu fito da kudin kuma zama tashin hankali to abin da yasa ku daina mamaki in kun ga ana ta fama da wasu akan dukiya su ciyar dan Allah sun kasa wallahi ba dukiyar Allah bace ai garin banza a farko na banza ke karewa babu yadda za a yi dukiyar haram Allah ya baka dama kai aikin alkhairi da ita wallahi ba za ka iya ba kaga mutum ya haura shekara 50 amma yana son dukiya ina zai kai ta wannan hau ne fa hauka ne fa wannan hauka ne ka haura shekara 50 yanzu an fara adabo fa dai dan hamsin ya fara adabo wala mun fara mun fara ban kwana sai abinda an Allah ya ga dama dan Allah ya kara mana da yawa mu kara ko 100 nan gaba ai mana to in yi so za mu kara ba sai mu kara ka gani amma dai in dai ka haula 50 to aka dalga bata malam fa ka fara tafiya wallahi kawai yanzu ka rikitar mi kawai wata ruguguwa a daina yi da kai dan kai dab kake da mutuwa Allah ka samu cika da imani rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir a'daaka wa a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin masu bukatun mu ciki da waje ubangiji Allah ka san bukatun kowa Allah ka iya mana Allah ka iya mana ba dan halin mu ba Allah ka iya mana ba dan halin mu ba Allah kunci da rayuwa da talauci da damuwa Allah ka kwaranye mana Allah ka kwaranye mana yan kasuwan mu Allah ka buɗa musu ma'aikatan mu Allah sa ka sa musu albarka a arzikin su ma sana'a musu ma ka musu albarka a rayuwarsu baki daya ubangiji din mai taimakawa addinin ka Allah ka taimake shi rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim muna sa bawan Allah nan mai gidan nan shi ma da Allah ya karbar sa Allah ya yafe mishi wannan lada kuma da yake samu Allah ka bashi Allah kai mai kabarin sa ya ubangiji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad an-nabiy al-ummi wa azwajihi ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi